الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin bakwai ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma hudu ga watan 11 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na shekul imamu da hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al'asƙalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba da fi idan da tambayoyi suna iya gabata wai tambayar ɗan uwa dangane da su da yawa za ka ga a cikin gidaje kowane yaro sai a zuba masa abincin shi daban shin hakan ya dace hakan bai dace ba abin da yake sunna shine haduwa akan akushin abinci domin kada mu manta babi na musamman ya gabata a cikin darasinmu na riyadu salihi wanda yana daga cikin hadisan da malam ya zo da su a ƙarƙashin wannan babi waɗanda suke tabbatar da albarka wato tana kasancewa wato a sababin yawaitar hannuwa akan abinci sababin kenan albarka shine yawaitar hannuwa akan abinci don haka iya abin da yake karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in za a ci abinci haduwa ake idan aka hadu wannan sababi ne wanda yake na samun albarka game da wannan abinci don haka maganar kowa ya ware ya ci nashi wannan bai dace ba gane ko bai dace ba abin da ya kamata a hada gaba ɗaya kowa ya saka hannun shi ya ci wanda kar mu manta yana daga cikin wato hadisan da suke tabbatar da haka hadisin da yake cikin sahihul bukhari wanda in an gama sallar isha maza Allah sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa ga sahabbansa kowa ya ja iya abin da zai iya na jama'a ya je da su gidan shi ya hudu kwanan shi su ci wanda wani ya ja mutum biyu wani ya ja mutum uku maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yakan ja kusan mutum goma ya tafi da su wanda wata rana abubakar Allah ya kara masa yadda ya tura iya adadin wanda zai iya ɗauka ya ce su yi gaba su isa gashi na nina zuwa lokacin da suka isa gidan abubakar allah ya kara masa yadda mata abubakar ta ɗauko musu abinci sai suka ce a ai su ba za su fara cin wannan abinci sai mai gida ya zo a lokacin nan da abubakar ya zo shi kuma ya ɗan yi latti a goma za Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya tarar da su ba su ci abinci ba ran shi ya ɓaci sai yake mamatar fada da take cewa ta gabatar musu su ne ba su shi ma sai ya ce to ba zai sa hannun shi su ma suka ce ba za su sa hannunsu ba daga baya dai ya ga al'amari ne na shaidani suka sa hannu gaba daya suna cin abinci shine yake cewa wato idan aka ɗauki loma abin da yake mai gurbin ya wuce abin da aka ɗauka suka ci abinci suka gama matar abubakar take cewa wallahi abincin ya fi da ya fi yadda na zuba shi a farko bayan an gama cin abincin sauran aka ɗauko aka kai ma wasu mabukata a nan masallaci aka karkasa haɗo mutanen da suka ci abincin allah kaɗai ya san adadinsu wanda wannan wata karama ce wadda allah ya gudanar da ita a hannun abubakar abinci ne jama'a suka ci suka gama kuma abincin ya fi lokacin da aka zuba shi kuma aka kai hallu jama'a suka ci kuma suka rai don haka dai haɗuwa akan abinci sababi ne wanda yake na albarkashi da haka shi ne mazala salatu salama yake cewa ku haɗu za a sanya albarka a cikin abincin ko kuma kamar yadda ya faɗa don haka ita wannan sunna ta kaura daga cikin birni sai dai a ƙauyuka za ka same ta an gane ko sai a ƙauyuka wanda ƙauyuka kowa abincin shi yake huddowa a haɗu unguwa ko ina za ka ga an haɗu an jera kwanuka a nan za a haɗu kowa ya zo ya ci abinci da a cikin garin ma haka sunnar take amma abu ne ya kaura ba komai ba kuma illa al'adu waɗanda suke na turanci duk shine suka kawo irin waɗannan abubuwa kuma da san kai wanda ya shiga cikin zukatan jama'a yanan maganar kowane yaro a zuba mushi nashi daban wannan bai dace ba a hada su a zuba musu su ci tare shi na'am a to kawai dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم wato shine ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai man yartadda minkum an dini duk wanda wato ya yarda daga cikinku gabarin addininsa maimakon yana mumini ya koma kafirci to ya san da cewa bai rage Allah da komai ba fa saufa ya ake Allah bi kaune da sannan Allah zai zo da wasu jama'a waɗanda suke na musamman yuhibbuhum jama'ar da Allah ke kaunar su wa yuhibbunahu su ma suna kaunar ubangijinsu azillatin alal mu'minina wanda halinsu da ɗabi'arsu shine kaskanta kai wato ga 'yan uwansu muminai an gane ko a zillatin alal muminina masu kaskanta kai ga 'yan uwansu muminai a izzatin alal kafirin masu nuna isa da kasaita ga duk waɗanda suka kafirce ma ubangiji ba a sassauci sai ce yujahidu na fi sabilillahi waɗannan jama'a za su ringa yaƙar makiya domin ɗaukaka kalimar Allah wala ya khafu na laumata layin kuma ba sa tsoron zargin wani mai zargi duk wani wanda zai zarge su ya aibanta su to ba sa jin tsoron zarginsa sai yake zalika fadlullahi wannan kyauta ce ta Allah yutihi man yasha wanda yake bada ta ga wanda ya so daga cikin bayansa wallahu wasi'un alim ubangiji ta'ala mayarwacin fadula ne kuma mai matukar sani ne game da bayansa babu abin da yake koyuwa gare shi ma'ana ita ayar tana fa'idantar da mu kafircin kafiri baya rage Allah da komai an gane ko in har ma ka ja da baya to karka yi tsammanin cewa ka rage Allah da wani abu ko ka tauye addinin shi Allah zai zo da waɗanda su jama'a na daban waɗanda suke fiyayyu sama da ku kamar yadda ya ce wa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum dan haka Allah mawadaci ne kafircin kafiri wato baya rage shi da komai kamar yadda imanin mai imani baya dada shi da komai duk wanda yayi imani kan shi yama wanda ya kafirce shi ma kansa yama in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha kuma haka yace man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin babu riba ko mu ce muna cikin kitabul buyu littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen saye da sayarwa kuma muna cikin baban da ke bayani game da wato hukunce-hukuncen riba mun tsaya ƙarshen hadisin fadala ibn ubaid Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa ishtaraitu yau makaibar kiladatan bisnai ashirar dinaran yake cewa a ranar yakin khaibar wato na sayi wata sarka wato dinare goma sha biyu idan aka ce kilada wato ita ce sarka ko a hausa kenan an gane shine dai sarka ake faɗa ko ka ce tsakiya ko ka ce sarka amma a nan ka ɗauke shi a ma'anar sarka wato shine ya fi dacewa domin in aka ce tsakiya wanda an san kawai zalla abinda aka shirya tsakiyar ci amma in aka ce sarka yakan iya yiwa an hada wani karfi ne mai daraja kenan da wani abu wanda yake na daban kamar tsakiya da abin da ya kama da haka shine yace ishtaraitu yawma khaybar qiladatan na sayi wata sarka a ranar yakin khaybar yakin khaibar kamar yadda bayani ya gabata ya kasance ne a shekara ta bakwai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita khaibar wato gari ne na yahudawa 'yan share wuri zauna wanda sun yi alkawali tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka warware wannan alkawali a shekara ta bakwai manzon Allah ya kai musu ɗauki na yaki to shine a nan shi fadala yake cewa wato a ranar yakin khaibar ne wato na sayi wata sarka dinari goma sha biyu wanda lafazin dinar karmu manta bayani ya gabata kudin da ake kerawa da zinari shine ake kira dinar wanda asalin kalmar dinar yake a larabci dinar nunun nunun ce guda biyu aka shigar da nunun ta farko a cikin ta biyu dinar sai dai da yake larabci harshe ne wanda yake cike da fasaha a duk lokacin da kalima ta yi nauyi nauyin fada akan harshe to akan bi wata hanya sai a yi ƙoƙarin canza wani harafi a mai da wani harafi a gurbinsa domin kalimar ta sauƙaƙa to wannan nunin ta farko sai suka canza ta aka maida ta ya'u ake cewa dinar dinar kaga dinar ya fi sauki akan halshe akan dinar don haka nunin kin in ka zo jam'i take bayyana in ka zo jam'i me za ka faɗa sai ka ce dananir dananir kenan wannan nunin kin da aka canza aka maida ta ya kaga anan ta bayyana cewa asalin kalmar ashe dinar ne in ku aka ce dirham kudin da ake kerawa da azurfa waɗanda su ne kudade waɗanda ake mu'amala ta cinikayya a wancan lokaci shi ne ya ce bisnai ashara dinara dinare goma sha biyu wato na sai wannan sarka fiha zahabun wa kharazun wato a cikin ita sarkar wato akwai zinare akwai tsakiya zinare ne da tsakiya kenan a haɗe fafasaltuha fafasaltuha yace sai na kunce ta na ware zinaran daban na ware tsakiyar ita tsakiyar ita ma daban yace fa wajadtu fiha akthara min 12 dinaran dinaran da na ware shi da aka dora akan sikeli sai ya ba da nauyin sama da dinare goma sha biyu an gane ku da ya ware tsakiyar daban zinaran daban kenan da aka auna zinaran nauyinsa sai ya zamanto ya wuce dinare goma sha biyu fazakartu zalika linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin haka faƙada sai manzan Allah ya ce latuba'u daga yau manzan Allah ya ce kar a saida ko kuma latuba'u ai ba a sayar da wato sarƙa wadda take haɗe da zinare da wani abu hatta tufsal wato sai an kunci an rabe a ware zinaren daban a ware abin da yake ba zinaren ba in ya so zinaren a auna akan sikeli a ga nauyin da zai bada don haka kar mu manta bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa bai'u zahabi bi zahabi sai ya ce mislan bi mislin yadan bi yadi wato shi cinikin zinare da zinare manzon Allah ya ce yakan kasance akan yi shi ne halin tamka da tamka kuma hannu da hannu don haka jinsin kuɗi in ya kaɗaita ƙari baya halatta an gane ko fifiko baya halatta don haka kaga a nan zinare ne da tsakiya a haɗe kuma lokacin da aka yi cinikin kuma zinare ne ya bada dinare goma sha biyu inda a ce misali azurfa ce ya bada to wannan da babu matsala saboda jinsin ya saba to sarkar zinare ne a cikinta da tsakiya kuma ya bada kudade na zinare shine dinare goma sha biyu shi wannan da aka kunce zinaren da aka dora a kan sikeli nauyin shi kuma sai ya wuce nauyin dinare goma sha biyu kaga ana an samu attafabul wato shine fifikar juna kenan shi zinaren da ya karba ya fi wanda ya bada don haka wannan kuma ribaci kenan jinsin kuɗi in ya kaɗaita fifiko baya halatta kuma jinkiri ado baya halatta sai dai a yi tamka da tamka hannu da hannu kenan don haka kuma bayani ya gabata sawa'an zinaran da zaka bada kai naka kerarre ne shi nashi mulmulalle ne ba a ma kera ba babu bambanci an gane ko da wanda yake kerarre da wanda ba a kera ba duka hukuncin ɗaya ne baya halatta a yi fifiko da haka yanzu misali idan za ku yi ciniki misali ita tana da ɗan kunna na zinare ke ma kina da ɗan kunna na zinare wani kala wanda yake na daban abin da ya bambanta su kira to baya halatta haka a yi ciniki na tabaki nata ke ma ki bata naki an gane ku baya halatta abin da za a yi sai a je a dora akan sikeli na makera a ga kowanne gram nawa ya bada an gane ku a ga gram nawa ya bada kenan misali wannan da aka dora shi sai ya bada gram goma wannan da aka dora shi sai ya bada gram goma sha biyu kaga wannan ya fi wannan to baya halatta a yi wannan cinikayya ma'ana in baki ki bani wannan baya halatta an gane ko kenan a nan abin da za a yi in yana iya yiwuwa a rage a kankare wannan gram biyu to dole a kankare a ba mutum kayan shi ko kuma kasancewar wannan gram biyu wato a yi kudin shi kenan in aka yi kudin shi kenan sai a hada ma wancan wanda nashi ya bada kenan gram goma don haka fifiko baya halatta in jinsi ya kadaita amma in jinsi ya saba to yana halatta a yi fifiko amma jinkiri hallo baya halatta don haka shine karmu manta hadisi ya gabata ne yake cewa فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيئوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد manzo Allah da ya zano abubuwa nau'i shida wanda riba take gudana a cikinsu an gane ko da zinari da azurfa sannan da dabino da alkama da sha'ir da gishiri maza Allah ya zano su guda shida sai ya ce gaba ɗayan waɗannan akan yi cinikinsu kenan tamka da tamka kuma hannu da hannu sai ya ce fa'iza talafat hazihil asunaf in waɗannan dangogi kenan sun saba misali za a yi ciniki ne zinare da azurfa maza Allah ya ce fabi'u kai fashi ito ku kulla ciniki iyayen da kuka su sai ce iza kana yadan biyadi in har ya kasance hannu da hannu ne shi yasa muka yi misalin cewa kaddar cewa yanzu ana canji naira 600 a jikka guda to kana iya cewa ni ba zan canza ba sai 610 an gane kuma yasa saboda jinsin kudin ya saba sai fa daban naira daban to in jinsi ya saba fifiko yana halatta amma abinda baya halatta jinkiri dole a yi hannu da hannu shine anan maza Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da fadala ibn ubayd ya bashi labarin wannan al'amari da ya wakana faqala sai manzo Allah ya ce masa la tuba la anan nafiya ce ai ba a yin irin wannan ciniki la tuba ai ba a sayar da irin wannan wannan ba a sayar da sarka wadda ke hade da zinare ko azurfa hatta tufsala wato sai an kunce an ware zinaren daban a ware tsakiyar daban kenan inda zinare ne za a yi cinikin kenan sai a dora akan sikeli na sarkar a ga nauyin gram nawa ya bada kai kudaden da ka bada a ga nauyin nawa suka bada kenan fifiko baya halatta za mu tashi kenan hadisi na gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala wa an samurata bin jundub radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama naha an bai'il hayawani bil hayawani nasi'a rawahu al khamsa wa sahahahu tirmidhi wa ibn al jarud wa وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ الآخ فكنت آخذ البئير بالبئيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بلئينا وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزئه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر قيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل, بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المديني وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan riwaya ce ta samura ibn jundub Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai ila hayawani bil hayawani nasi'a wato manzon Allah ya yi hani game da wato cinikin dabba wato da wata da dabba wato akan jinkiri an gane ko ma'ana cinikin dabba da dabba akan jinkiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani wanda hadisin yana tabbatar mana da halaccin cinikayya tsakanin dabobi zan iya baka dabba biyu na karɓi ɗaya daga gunka in baka misali tumakai guda biyu in amshi rago guda ko in baka tumkiya biyu in amshi tumkiya guda abin da ya shafi kenan ko raƙumma ko shanu ko tumakai ko awakai yana halatta a yi ciniki tsakankaninsu bittafabun amma abinda baya halatta wato shine jinkiri kenan ya kasance a yi hannu da hannu tare da cewa shi kanshi jinkirin ta bangare biyun shine baya halatta amma dan an samu jinkiri ta bangare guda to wannan babu laifi misali na san da cewa kana da wasu tumakai guda biyu sai ka ga rago a gona sai ka ce zo mu yi ciniki in baka tumakai na guda biyu ka bani ragonka sai in ce to ba laifi a nan kenan sai in baka an gane ko zan iya baka wannan rago in ya so daga baya in je in karɓo waɗannan tumakai amma na a yi ciniki kai baka bani ba ni ban baka ba to wannan baya halatta kamar yadda wato hadisi wanda yake ingantacce wanda yake tabbatar da haka shine hadisin ibn umar Allah ya kara masa yadda yake cewa na sayi wato wani raƙumi wato akan raƙumma guda hudu da raƙumma hudu raƙumi ɗaya ne ya karɓa ya ba da raƙumma guda hudu amma waɗannan raƙumma guda hudu an yi alkawari ne zai ba mai su kenan wanda ya karɓi raƙuminsa in an haɗu a wani wuri can inda ake kiran shi an rabiza shi ibn umar ya karɓi raƙumin kenan sai in an tafi can an rabaza a can ne zai ba wannan mutumin zai ba shi raƙuma guda hudu kaga wannan kenan yana tabbatar da halaccin jinkirin ta ɓangare guda amma in ta ɓangare ne gaba ɗaya to wannan baya halatta kamar yanda wato hadisai ne guda biyu kuma kowanne hadisi ne sahihi da shi wannan hadisin da hadisin abu rafi wanda a hadisin abu rafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ramci wato wani raƙumi ne manzan Allah sai ya biya wannan raƙumi da sama da wato raƙumin da ya shekarun shi sun wuce na wanda ya karba misali ya karbi raƙumi ɗan shekara uku da ya tashi biya sai ya biya da raƙumi ɗan shekara biyar misali don haka al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa ya haɗa kan waɗannan hadisai guda biyu gane ko kamar yadda shi ma rafi ibn khadij Allah ya ƙara masa yadda wani lokaci ya sayi raƙumi ɗaya wato da raƙumma guda biyu sai ya ba da ɗayan ɗayan sai yake cewa gobe zan kawo maka shi ɗayan sai gobe yanan ciniki ne suka yi ya karɓi raƙumi guda a madadin zai ba da raƙumma biyu to a lokacin nan sai ya ba da ɗayan ɗayan sai ya ce sai gobe zan zo maka da shi don haka wannan hadisi yana tabbatar mana da halaccin cinikin dabba da dabba an gane ko kenan anan kana iya ba da dabobi guda biyu tumakai guda biyu a baka tunkiya guda ko a baka rago guda duka wannan kenan yana halatta ko ma nawa ne fifiko kenan yana halatta kenan su babu haramcin kenan fifiko na ribal fadl iya abin da baya halatta kenan jinkiri amma jinkirin shi ma kuma ta bangare biyu gaba daya dan an samu jinkiri ta bangare guda to wannan ba matsala bane kamar yadda waɗannan hadisai suka tabbatar da halaccin haka hadisin ibn umar da hadisin shi rafi ibn khadij tunda shi ɗayan ya bada ya ce ɗayan kuma sai gobe shi kuma ibn umar da ya sayi raƙumin a madadin raƙumma hudu zai bada ya karɓi wannan ɗaya sai ya karɓi raƙumin sai ya ce in mun haɗu a wuri kaza zan baka kenan waɗannan raƙumma kaga an samu jinkiri jinkirin ta wani bangare ta bangare guda aka samu to shine anan malamai suka ce anan al-Imam Shafi'i yace kenan da yace naha an bai il hayawani bil hayawani nasi'atan kenan ta bangare biyu wanda wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa shi wannan hadisi hadisi ne mansukh wannan hadisai waɗanda aka samu jinkiri su ne suka shafe shi to shi kuma ba a zuwa akan cewa hadisi kaza ya shafe kaza sai in an da tarihi wanda yake tabbatacce an sani wanne ne ya zo da farko wanne ne ya zo daga baya to shi kuma anan an jadinci wanne ne ya zo daga farko wanne ne daga baya kuma sannan hanya in har haɗa kan hadisai zai iya yiwuwa to wannan ita ce hanya ta farko wadda ake bi kowanne a bashi ma'ana ta daban domin ya zamanto gaba ɗayansu an yi aiki da su da haka shi al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa ya haɗa kan waɗannan hadisai jinkirin kenan ta ɓangare biyu amma dan an sami jinkiri ta ɓangare ɗaya to wannan ba matsala kenan a nan ka ga tumakai guda biyu a gona kana buƙata kana da rago sai mu yi cinikayya a nan kenan ina iya karɓa kenan daga baya kenan sai in baka ragon ko kuma ni ka bani in baka ragon kenan daga baya sai in je in karɓi tumakan to wannan yana halatta sannan hadisi na gaba wato hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya ƙara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujhiza jaisha wato wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ne ya shirya wata runduna ta yaki a wata nuska akan samu hadisin ibn umar shine bayan wannan hadisi kai tsaye na cewa idza ta baya atun bil ina an gane ko amma illa kasancewar a wata nuska hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as shine yake biyo bayan wannan hadisi domin duka hukuncin ɗaya ne shi ne yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujhiza jaysha wato manzon Allah ya umarce shi da ya shirya wata runduna ta yaki shirya runduna ta yaki shine wato shirya ababen hawa da makamai da guzurin su mayakan manzon Allah ya umarce shi ya shirya masa runduna ta yaki fa nafadatil ibnu wato raƙumma sai suka kare kuma ga sauran mayaka babu abin hawa shi ne ce fa na fadati da ibilu ma'ana raƙumman sai suka gane fa'amarahu an ya akuza alaƙala isar sadaka wato maza Allah sai ya umarce shi cewa ya ɗauka daga cikin taguwai wato na zakka lafazin qala'is jam'i ne na qalus idan aka ce qalus wato taguwa kenan fa'amarahu an ya akuza alaƙala isar sadaka maza Allah sai ya umarce shi cewa ya ɗauko wato daga cikin taguwai waɗanda suke na zakka ƙala abdullahi ibn amra yake cewa fakuntu a kuzul baƙira bilbaƙirai ila iblis sadaka wato nakan karɓi raƙumi guda a madadin raƙumma biyu kenan in raƙumman zakka sun zo sai a karɓi raƙuminka a yi ciniki a karɓi naka a kan cewa za a baka raƙumma biyu amma za ka yi jira sai in raƙumma na zakka sun zo in dukiyar zakka ta zo za a baka raƙumi biyu an gane ko shine cinikin da aka yi kenan a lokacin nan manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa to ma'ana a je a dauka daga cikin tagoye na zakka ana yin haka ana haka kenan sai aka zo a matsayin cewa za a karbi raƙumanka kenan za a baka raƙumma biyu daga cikin raƙumma waɗanda suke na zakka alhakimun na saburi da al'imamul bai haƙi su suka rawaito wannan hadisi kuma marwaitan hadisin wato amintattu ne a takaice hadisin ya inganta kamar yadda wato hadisi ne sahihi abinda yake ƙara fa'idantar da mu kenan halaccin ciniki wanda yake na dabba da dabba kenan a nan babu riba a ciki babu riba riba wadda take ta alfagul ta fifiko kenan riban nasi'a ita ce ke akwai shi ma jinkirin in ya kasance ta bangare biyu ne an gane ko amma in jinkirin ya kasance ta bangare guda ne to wannan babu laifi a yi irin wannan ciniki da haka a nan kaga raƙumi ɗaya ne yake karɓa a madadin kenan za a bayar da raƙuma guda biyu kenan fifiko a wajen cinikin dabbobi wannan ba laifi ko da jinsin dabbar ya kaɗaita kamar yadda a nan jinsi ne na raƙuma to ina ma ga kenan in jinsi ya saba kenan min babi aula misali kaga kana iya ba da raƙumi guda ka karɓi saniya biyu ko uku ko sama da haka to a raƙumman ma ya halatta kenan ka karbi raƙumi guda ka ba da biyu kamar yadda anan ibnu wannan abdullahi ibnu amr ibn al-as wato yayi sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake faɗa yake cewa naji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa idza tabaya'atu bil'ina maza Allah ya ce in har kuka ringa ciniki wanda yake na cici juna shine ake kira kenan ina menene sifar shi wannan ciniki shine mutum da zai sayar da wata haja zuwa wani lokaci wanda yake sananne sannan sai ya sayi abun daga hannun shi wanda ya sayar masa da ƙasa da farashin da ya saida masa misali mutum ne yake buƙatar bahun shinkafa abinda ake kake sayar da bahun shinkafar ya zo yana buƙata sai ka sayar masa jika goma sha biyar sai ya ce maka to nawa za ka saya sai ka ce a na saya sha uku ko na saya sha biyu ko na saya jika goma sai ya saida maka wannan shinkafa da ka saida masa ya karbi jika goma kuma ya bar maka ka sai da masa wannan shinkafa jika goma sha biyar sai in wata ya mutu ne zai baka an gane ko sai in wata ya mutu ne zai biya ka ko kuma mu yi misalin da cewa bahun shinkafa dai dan kilo 25 ai baya wuce jika goma kudin shi sananne to misali anan sai ka sayar mishi shi jika goma sha biyu sai in wata ya mutu zai baka zai biya ka to da ya karba sai ya ce to in kana saya in saida maka sai ka ce a ni in ka saida min jika goma zan saya ka saye shi jika goma ka saye shi kasa da farashin da ka saida masa to wannan haramun ne a nan misali tamkar karamta masa jika goma in wata ya mutu zai kawo maka jika sha biyu to wannan ciniki wannan ciniki haramun ne a nan ya halatta ka sayi wannan kaya ƙasa da yadda ka saida masa sai dai ka saya iya yadda ka saida masa ko kuma sama da ma yadda ka saida masa ka sayar masa jika goma sha biyu to sai ka saya jika goma sha biyu kamar yadda ka saida masa ko kuma ka saya jika goma sha uku kenan sama da yadda ka saida masa amma na ka saya ƙasa da yadda ka sayar da mishi to wannan haramun yasa saboda hanya ce wadda za ta kai mutane zuwa cin riba ma'ana wannan riban fadl tamkar kenan a nan mutum ya ramta jikka goma in wata ya mutu za a bashi jikka goma sha biyu saboda jikka goma sha biyu ka saida masa wannan bahu na shinkafa kuma kai ka saya jikka goma sha biyun da ka saida masa sai in wata ya mutu zai baka kuma kai ka saya jika goma ka ba shi kudi hannu kenan ka ramta masa jika goma in wata ya mutu ya ka maka jika goma sha biyu to wannan ciniki shine ake kiran shi bai ul'ina an ambace shi da wannan suna domin kasancewar an samu ainihin kudi kenan a hannu gomar da ka bashi kuma domin ainihin abin da kai ka saida kuma ya dawo gare ka shinkafa ce daman ka saida masa kuma ya mai maka kayan wannan haramun ne kai da ka saida mushi bai ya halatta ka saya an gane ko sai dai wani ya saya kuma shi kan shi mu manta bayani ya gabata na wannan albai'a ta nufi bai'a ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya wanda kenan in kuɗi hannu ne jika goma amma in bashi ne jika goma sha biyu to wannan haramun ne an gane ko farashi ya bambanta a sababin wato shine sabawar lokaci ka ce masa in kuɗi hannu ne jika goma in kuma bashi ne jika goma sha biyu to wannan haramun ne kuma haka kenan na ka sayar masa kaya zuwa wani lokaci cewa bashi ne kenan sai in wata ya mutu zai baka sannan ka sai wannan ƙasa da yanda ka sai da mishi to haramun ne shine ake kira bai ul'ina wanda wasu sukan yi wayo da wata dabara wasu ba za su saya ba hannu da hannu sai dai su ba yaran su kuɗi kuma su yaran su ne da su za a yi ciniki su su saya wannan duka wani wayo ne da dabara domin halatta ma kai abinda Allah ya haramta don haka shine a nan ya maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa za ta baya atun bil'ina wato in har kuka ringa ciniki na cici juna shine kenan bai ul'ina wa a kazutun aznabal bakar maza Allah ya ce kuka ringa kama jelar shanu ma'ana kuka ringa kama jelar shanu menene kinaya ce anan kawai kuka shagala da noma an gane ku kuka sa noma shine kawai abu kuka maida shi cewa shine sana'ar ku waraditun bizar'i kuka yadda da wato noma da kuke yi ma'ana duk wata himmar ku kawai kuka maida ta akan neman duniya nan ba a yake banta ba da noma duk wani abu da mutane za su sa gaba harkoki na duniya wanda zai mantar da su game da addini shine ake yi shine yace wata raktumu da shahada mazan Allah ya ce kuka dina shahadi an gane ku kuka dina shahadi sallallahu alaikum zullan wato ubangiji ta'ala zai saka muku wani kaskanci lafazin zullan in ma kama zalun kin bamma ko kai mata kasra duka ya inganta a yare na larabci ka ce zillan ko kuma ka ce zullan shine yake sallallahu alaikum zullan ubangiji ta'ala zai saka muku wato kaskanci layan zi'uhu hatta tarji'u ila diniku ba zai zare wannan kaskanci gabarinku sai kun dawo zuwa ga addininku ma'ana sai kun komo kuna bin addininku sau da kafa kun ba shi mahimmanci wanda shine sababin abin da ya sa mominai wato suka haɗu da kaskanci a irin wannan zamani wanda makiyan Allah sun yi galaba akan muminai ba don komai ba shine wato dina shihadi idan aka ce shihadi shine kowa ya ba da himmar shi ta kowane bangare da rai da dukiya domin ci gaban addini ya zamanto musulunci ya daukaka duk gudunmuwar da mutum zai kawo duk kokarin da zai kawo domin daukakar musulunci to wannan sunan shi jihadi amma abu na farko shine fita fagen daga domin yakar makiyan Allah to shine anan malam ya zo da wannan hadisi domin tabbatar mana da haramcin nau'in irin wannan cinikayya ma'ana bai ul'ina kenan ka sayar ma mutum kaya bashi zuwa lokaci kaza zai biya ka sannan ka sayi kayan da kasa da farashin da ka sai da masa haramun ne kenan tamkar karamta masa kuɗi ne kenan kuma in wata ya mutu kenan zai daɗa ma akan abin da karamta masa shine muka yi misali ka sayar masa bahun shinkafa jika goma sha biyu sannan ka saya jika goma sai in wata ya mutu ka ba shi jika gomar kuma sai in wata ya mutu zai baka sha biyu kenan ka ramta masa goma ya kama ka sha biyu shi ne ce za ta baya atun bil ina in har kuka ringa ciniki na ina wa a kazatum aznabal bakar wato kuka ringa kama wato shine jelar shanu wutsiyar shanu ma'ana kinaya ce kenan game da noma saniya daman da ita ake noma sai ya ce wa raditun bizar'i kuka gamsu da wato noma kenan kuka mai da cewa shine himmar kenan anan ko wata hada-hada ta kasuwanci ko wani al'amari ne na al'amura waɗanda suke na duniya idan mutane suka mai da himmarsu a kan wannan al'amari shi ne ce wata raktumul jihada kuka daina jihadi to ku tabbata abin da zai biyo baya shi ne ƙasƙanci shi ne ce sallat allahu alaikum zulla allah zai saka muku wani ƙasƙanci cewa allah zai saka muku wani ƙasƙanci kinaya ce cewa makiya za su yi galaba akan ku sai yadda suka juya ku la yanzi'uhu Allah ba zai zare wannan kaskanci gabaninku hatta tarji'u ila diniku wato sai kun dawo zuwa ga addininku kaga anan saboda girman laifin abin sai aka kamanta shi ma kamar ridda ne domin kamar tamkar kun watsar da addini ne kun bar shi dan a nuna mana laifi ne wanda yake mai girma muminai su shagaltu da al'amarin duniya su watsar da al'amura waɗanda suke na addini wanda al'amari na addini shine abu na farko wanda muminai za su bashi muhimmanci ba a hana ka ba harkoki waɗanda suke na rayuwa to amma dai ya zaman to himmarka abin da ya fi komai muhimmanci a gabanka shine addininka sannan hadisi na gaba hadisin abi umama Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za Allah yake cewa man shafa'a li akhihi shafa'atan wato duk wanda yayi ceto ga dan uwansa wani ceto fa ahada lahu hadiya ya masa wata kyauta ta musamman fa kabila ha ya karbi wannan kyauta fa kada ata baban aziman min abwabir riba tabbas ya jima wata kofa mai girma daga cikin kofofi waɗanda suke na riba mutumin da ya yi ceto ga wani ɗan uwansa ceto shine ma'ana ya shige masa gaba ya nema masa alfurma ceton a nan akwai lokacin da yake zama wajibi misali mutum ne za a zalimce shi ko kuma an zalimce shi an danne haƙƙin shi kai ku kana da hanyar da za ka shige masa gaba domin a fito mushi da haƙƙin shi to a nan in ya nemi cewa da Allah wane haƙƙina ya marƙaye kai kana da hanyar da haƙƙina zai fito to wajibi ne ka shiga gaba domin haƙƙin shi ya fito to a irin wannan hali idan ka nema masa alfarma a gun shugaba an gane ko a gun hukuma haƙƙin shi ya fito to in ya ɗauki wani abu ya baka bai ya halatta ka karba saboda me yasa wannan nema masa alfarma wajibi ne duk lokacin da za a zalunci mutum ko kuma aka zalunce shi to a nan yana neman haƙƙin shi ya nemi ka kama masa wannan kamawar ya zama wajibi in ka kama masa haƙƙin shi ya fito ya ɗauki wani abu ya baka to bai ya halatta ka karba domin zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa unsur akaka zaliman aw mazluma ka taimaka ma dan uwanka azzalimi ko kuma wanda aka zalunta wanda aka zalunta shine wanda haƙƙin shi ya markaye in kana da halin da zaka taimaka masa dole ne ka taimaka masa domin haƙƙin shi ya fito taimaka ma azzalimi shine ka hana shi yin zalunci ko kuma an gane ko wannan kenan fuska ta farko fuska ta biyu shine lokacin da ya kasance mutum ne yake neman a bashi wani matsayi alhali wannan matsayi ko bai cancanta ba a bashi yake nema a ɗauke shi a matsayin ma'aikaci a bashi wani matsayi kuma bai cancanta ba a bashi wannan matsayi ka shige masa gaba ka masa hanya domin a bashi to anan in ka shige mishi gaba domin a bashi ko bai baka komai ba kayi zalunci saboda wannan ba haƙƙin shi bane bai cancanta ba a bashi wannan matsayi ka zo ka shige masa gaba aka bashi to wannan zalunci ne kuma in ya baka wani abu akan wannan hanya da ka masa to zaluncin kuma ya zama biyu wannan abin da ka karba haramu ne in ma baka karba ba to kana da laifi domin ka masa hanya an bashi abin da bai cancanta ba a bashi wanda wannan kuma shine cin amana saboda duk lokacin da za a ba mutum aikin da ba nashi ba wanda bai cancanta ba to barnar da za ta biyo baya ta fi gyaran da za a samu yau saboda ba aikin shi bane ba shi ko yana daga wannan rukon amana duk wanda za a sanya shi a wuri to a tabbata ya cancanci wannan wuri shine amma duk wanda bai cancanta ba a kawo shi aka sa shi to wannan kuma an yi zalunci akan haka daman kalima ta zalunci shine dora abu ba a mahallin da ya dace da shi ba shi kuma daman wannan ba fannin shi bane ba kuma ba ya da shahadar da za ta ba shi cancantar rike wannan matsayi amma aka ɗauko shi aka saka shi to a nan in wani ya mishi hanya wanda ya mishi hanya to ya yi zalunci kuma in ya ba shi wani abu ya karɓa to kuma haramun ne hallo ya karɓa to in fuska ta uku abin da ya shafi wasu al'amurra waɗanda suke kuma na halak haka kamar misali mutum ne yake neman wani abu wanda yake abu ne wanda yake ya halatta ya je ya karɓi wannan abu wanda halakke shi ne sai ka shige masa gaba kai masa hanya aka ba shi wannan abu to in ya ɗauki wani abu ya baka a nan ya halatta ka karɓa amma ka ƙi karɓan shi ne ya fi dacewa ka nemi lada a gun Allah a kan wannan hanya da ka masa an gane ko misali mutum ne ya kawo kayan kasuwa kaya ne na sayarwa kayan nan ya yi ya yi ya sayar da su sai ka ce to bari in je in gawa ne zai iya raba ka da wannan kaya maka hanyar da za ka sai da wannan kaya ni in na faɗa masa shi zai iya saya kai masa hanya aka je aka sayar da wannan kaya nashi in ya ɗauki wani abu ya baka to wannan ya halatta ka karɓa amma ƙin karɓar shi ya fi dacewa ka nemi lada a gon Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan alhurma da ka nema masa shi ne can Allah yake cewa man ya shafa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha wa man ya shafa shafa'atan sayyi'atan ya kullahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita shine anan wato yake cewa man shafa'a li akihi shafa'atan wato duk wanda ya nema ma wani dan uwansa kenan wani ceto sannan akwai na hudu wanda shi kuma haramun ne misali akan abin da ya shafi zartar da hukuncin Allah kamar misali mutum ne ya yi laifi kuma laifin ya kai wagon hukuma ga abin da ya cancanta a yi masa to na wani ya je ya yi hanya na a huddo shi a gizartar masa da abin da ya dace a shir'ance to wannan haramun ne misali barawo ne ya yi sata kuma an same shi dumu-dumu da wannan sata kuma cewa laifi ya kai wajen hukuma kenan iyami za a yi masa za a yanke masa hannu a hukuncin Allah na wani ya je ya yi hanya na cewa a sake shi a gizartar da wannan haddi haramun ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wata mata ta yi sata daga cikin Qurayshawa labari ya kai gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana shirin a yanke mata hannu suka yi taron gaggawa suka ce mace kamar kamar mu a ce daga cikin kabilar mu a ce an yanke ma wancan hannu ai abun kunya ne suka ce maza a je a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a janye wannan hukunci ma'ana a yi mata afuwa suka ce to ai babu wanda zai tunkare shi da wannan magana face masoyinsa dan masoyin shi shine wato Usama ibn Zaid aka ga Usama cewa ya je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya nema mata alfurma cewa a yafe mata a lokacin nan Usama ibn Zaid ya je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran shi ya baci hankalinsa ya tashi sai yake faɗa ga Usama yake cewa a tashfa'u fi haddi min hududillah yanzu alfarma ce za ka nema ma wani game da haddi daga cikin haddukan da Allah ya shar'anta za Allah sai yake cewa wato tabbas waɗanda ke gabaninku sun kasance in mai daraja ya yi laifi ba sa zartar masa da hukunci amma in wanda yake ya ayyuhan nasu talaka ba kowa ba sai su zartar masa da abin da ya dace na hukunci maza Allah sai yake cewa rantsuwa nake da Allah inda a ce Fatima diyata za ta yi sata maza Allah ya ce wallahi da na yanke mata hannu to wannan yana nuna cewa in dai laifi ne aka samu mutum da shi an kai shi gun hukuma to wannan bai ya halatta ya zamanto wani ya yi hanyar da za a sake shi an gane ko wannan shafa'a haramun ce misali mutum ne ya saci kayan mutane ko kuma misali dan kwaya ne yana sayar da kayayyaki waɗanda suke na maye hukuma ta cauke shi to bai ya halatta wani ya je ya yi hanya don a sake shi an gane ko haramun ne irin wannan shafa'a ba ta halatta to shine anan wato malam ya zo da wannan hadisi na cewa man shafa'a li akhihi shafa'atan duk wanda wato yayi ceto ga dan uwansa wani ceto kenan ya shige masa gaba ya nema masa alfarma fa ahada lahu hadiyatan ya masa wata kyauta ta musamman fa kabila ha ya karba to fa kada ata baban aziman min abwabi riba tabbas ya zo ma wata kofa mai girma wato daga cikin kofofi na riba ma'ana wannan abin da ya amsa manzon Allah ya kamanta shi da riba me yasa saboda riba daman wani abu ne kake amsa wanda kuma kai ba babu wani abu da ka bada a cikin shi kenan abu ne ka karba ba tare da wata masanya ba yanzu anan misali kawai fa magana ce ya je ya shige gaba kuma a ɗauki wani abu a bashi menene ya saida ba wani aiki bane ba fa yi don haka kenan in ya kasance taimakon na wajibi ne na dole ne kai ma mutum to in ka karbi wani abu haramun ne anan an gane ko in kuma abu ne wanda yake dama haramtacce bai cancanta ba ka mishi hanya aka bashi abin to anan ma haramun ne mutum ya karba in kuma wani al'amari ne wanda yake na halak kamar misali daman yana da hanya ya cancanta a bashi wannan matsayi domin yana da takardar da ta ta ba shi hanyar ta wannan ya cancanta a ba shi wannan aiki kamar shi hanya aka ba shi wannan aiki an gane ko kamar misali mutum ne ya gama karatu yana buƙatar aiki yana neman aiki to kai kana da hanyar da za ka je ka nema masa wannan aiki a ɗauke shi wannan aiki to a nan sai kasance aikin da za a ba shi daman ya cancanta ne a ba shi kai ne kai masa hanya to a nan in ya ɗauki wani abu ya baka wannan matsayin sakayya ne ka mushi wani alkhairi kenan bari ya sakauta maka to a nan ya halatta ka karɓa amma rashin karɓar shine ya fi dacewa to amma kuskuren inda yake yanzu a farko sai ka zo in za ka ma mutum hanya a bashi wani aiki sai ka ce wai ku yi shinga nawa zai baka wani har ma ku yi cewa albashin shi na farko da na biyu ko na wata uku ko na wata shida kai zai gaba zai ba in ya so sannan daga baya ke na abin ya zama wannan kaga kwata-kwata bai dace ba saboda me yasa abu ne wanda yake babu tabbas babu tabbas a kan shi kuma yaya za a zo a yi wannan yarjejeniya a farko kwata-kwata bata dace ba abu ne wanda daman kawai ka yi shi don allah ka nemi sakamakon lada abun allah al'imamu ahmad da abu dawud suka rawaito wannan hadisi malam ya ce akwai ta cewa a cikin sanadinsa tare da cewa shek nasir albani ya inganta hadisin a cikin wato ta hakikin da ya na almishikatul masabi ya ce hadisi ne hasan sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi ibn amr ibn al'as Allah ya kara musu yadda na faɗa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rashiya wal murtashiya wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wato mai ba da cin hanci mai karɓar cin hanci wato da wanda yake bayarwa idan aka ce arrashi wato shine kenan mutumin da yake bayar da cin hanci almurtashi kenan wanda yake karba an gane ko arrashi wanda yake bayarwa almurtashi shi wanda yake karba idan aka ci wannan kalima ta arrashi wal murtashi an ciro ta ne daga arrashwa arrashwa ra'un kin musallasa ce an gane ko musal harafi ne wanda yake musallas ma'ana zaka iya cewa arrashwa kamar ra'un kin fatha ko kai mata dhamma kace arrushwa ko kai mata kasra kace arrishwa wanda asalin kalmar an ciro ta ne daga arrasha idan aka ce arrasha ita ce igiyar guga wadda ta hanyar igiyar ake zura guga cikin rijiya domin a janyo ruwa kaga duk wanda zai dauki wani abu ya bada yana kokarin saduwa ne zuwa wani abu da yake so to don haka shi wannan cin hanci haramun ne a inda cin hanci yake zama haramun shine lokacin da mutum ya ba da cin hanci domin ba shi abin da bai cancanta ba a ba shi an gane ko shine suke cewa kamar yadda malamai suke faɗa mayu udali ibqali haqqin auli ihqaqi babu bayar da wani abu li ibdali haƙƙin domin ɓata wani haƙƙi misali mutum ne yake da haƙƙi a kanka shari'a ta kai ku gun hukuma sai ka kewaya ka ba da wani abu domin a ɓata wannan haƙƙi ko kuma misali kai ne ga haƙƙin da ya zama wajibi a kanka abin da za ka ba da a shari'anci kaza ne ake bukata ka ba da an gane ko kamar misali abin da aka ɗora maka jika hamsin ce za ka ba da a shari'anci abin da haƙƙi ne a kanka na dole ka ba da wannan jika hamsin sai ka ba da wata jika goma domin a goge sunanka a manta da wannan kaga a nan ka ba da cin hanci ne domin bata wani haƙƙi da ya waje ba a kanka to wannan sunan shi cin hanci ko kuma li ihqaqi batil domin tabbatar da ƙarya abin da yake ba haka ba misali matsayi ne abu ne wanda baka cancanta ba a baka sai ka ba da wani abu domin a baka wannan matsayi to wannan shi ma sunan shi cin hanci kenan duk abin da za a bada domin bata wani haƙƙi ko kuma domin karɓar abin da mutum bai cancanta ba a bashi to wannan shine ake kira da cin hanci to shine anan yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rashiya wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci wato mai bayar da cin hanci sai ya ce wal murtashi da wanda yake karba da shi wanda yake karba gaba ɗayansu maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su a wata riwaya ta sauban an samu ziyada maza Allah sai ya ce ra'ish ma'ana shine wanda yake kai kawo tsakankanin su domin ya sasanta su wanda yake shiga tsakanin shi mai ba da cin hancin da shi wanda yake karba kamar ɗan koren wanda zai ce kawo kaza a je a game gida to da shi wanda ya bada da shi wanda za a kai makin da shi wanda ya karɓa kin domin ya sasanta tsakaninsu to gaba ɗaya su maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su domin ita rashuwa tana da haɗari wanda yake babba babu abin da yake mai da al'umma baya ya karya tattalin arzikinta sama da cin hanci a duk lokacin da cin hanci ya yawaita a cikin jama'a to a kullum za ka gani banda tuki banza ba abin da za su dole za su koma baya domin tana da haɗari wanda yake mai girma wanda ta hanyar cin hanci mutum zai zo ya bada a bashi wasu ayyuka wanda ayyukan nan al'umma ba ta da wani amfani a ƙarƙashin wannan aiki amma saboda wannan cin hanci da ya bada kawai sai a kirkira aiki a bashi don haka wannan duka abubuwa ne waɗanda musulunci ya haramtar da su duk wanda za a bashi abu ya zamanto ya cancanta ne a bashi abin da ya zamanto haƙƙi ne a kanka to kai ƙoƙari ka bayar da wannan haƙƙi kada ka ba da wani abu wanda yake domin a rage maka wannan haƙƙin ko kuma domin a shafe to wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta kina wannan ana magana akan abu wanda yake ya dace a shar'anci amma in abu ya kasance damun asali zalunci ne to wannan dan ka bada baya matsayin cin hanci wanda akwai halaye kamar guda hudu wanda in mutum ya bada shi baya da laifin bada cin hanci amma shi wanda ya karba yana da laifin karbar cin hanci shine malamai suka ce abu na farko lokacin da za a tsangwame ka game da addininka za a hana ka ka gudanar da addininka misali wa'azi ne kuka zo yi bayan da za a yi a bar ku ku yi wannan wa'azi sai in kun gabatar da wani abu na gaisuwa to anan sai ku bada ko kuma masallaci ne za ku gina ba za a ba ku izinin gina wannan masallaci sai kun ba da wani abu to anan kuna iya badawa amma shi wanda ya karba ya karbi cin hanci an gane ko sannan hali na biyu lokacin da za a taba lafiyarka misali za a iya hallakar da kai ko ai maka rauni da abin da yi kama da haka aka nuna sai ka bada wani abu to za ka iya badawa in ka bada shi wanda ya karba ya karbi cin hanci amma kai baka da laifin bada cin hanci ko ya kasance za a ci mutuncinka a wulakanta ka in har baka bada wani abu ba za a wulakanta ka za a ci mutuncinka to a nan kana iya badawa in ka bada shi wanda ya karba ya karbi cin hanci amma kai baka da laifin bada cin hanci ko ya kasance dukiyarka ce za a zalunce ka za ta salwanta to a nan kana iya bada wani abu shi wanda ya karba ya karbi cin hanci amma kai baka da laifin bada cin hanci haka nan lokacin da abu ne haƙƙinka ne na a baka amma wannan haƙƙin naka ba za a baka ba za a bata maka lokaci maimakon abin nan a wuni ɗaya za a yi maka ko wuni biyu sai a yi ta ja maka lokaci a yi ta ja maka lokaci har ma ka gaji to a irin wannan hali kana iya badawa shi wanda ya karba ya karbi cin hanci ko kuma misali matsayin ka ma'aikaci ne ka yi karatu ka gama ga aiki nan ka cancanta a baka wannan aikin amma in dai baka bada wani abu bayan da za a yi a baka wannan abu sai dai a janye takardunka a maida su gefe ga ya ka cancanta a baka amma ba a baka ba me yasa saboda baka bada bacin hanci to anan in ka bada shi wanda ya karba ya karbi cin hanci amma kai baka da laifin bada cin hanci me yasa saboda daman abin ka cancanta haƙƙi ne naka na dan ƙasa a baka to waɗannan su ne halayen da in mutum ya bada baya da laifin bada cin hanci shine anan kina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la'antar wanda yake bada cin hanci da shi wanda yake karba hakanan wanda yake kai kawo domin sasanta tsakaninsu shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance shi kenan in muna so mu gane rashuwa da gaggawa kenan duk abin da mutum zai bada domin bata wani haƙƙi wanda ya zama wajibi a kai shi na a shafe masa wannan haƙƙi ko kuma a rage masa to wannan cin hanci ne ko kuma ya kasance domin a ba mutum abin da bai cancanta ba a bashi to wannan shi ma cin hanci ne wanda yake haramtacce sannan hadisi na gaba wato abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil muzabana ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayi hani game da wato ciniki na muzabana in aka ce muzabana shine tunkudar juna kenan domin wannan ciniki an kiraye shi da wannan suna kamar kowanne daga cikinsu yana famar tunkuɗe ɗan uwan shi gabarin haƙƙinsa kai kana so ka hau kanshi shi yana so ya hau kanka shi yasa ake kiran shi al-muzabana an ciro shi ne daga azzabin shine malam ya zo da hadisin ibn umar allah ya kara musu yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da ciniki na muzabana sai ya ce an yabi a samar ha'idihi shine mutum da zai sayar da wato 'ya'yan itacen gonar shi ma'ana ya sayar da dabinan gonar shi in kana naklan bi tamrin kaila in dabino ne wato ya sayar da shi da dabino wanda yake aunanne kamar misali kai ne kake da gona ta dabino dabinan nan yayi iya yayi maga ya goge sai wani ya zo ku yi ciniki ya ce yana buƙatar wannan dabino naka sai ku yi ciniki ka ce to ba ni bahu goma na dabino ɗan tiya arba'in arba'in kai sai ka zo ka yanki to wannan shine ake kira muzabana haramun ne me yasa saboda kasancewar anan babu wato tamkatacce ne ya tsakanin shi da binan da ka bada da shi da binan da zaka yanka saboda yawan da yake jikin itacen idan aka yanko shi di yanda za a yi sai an samu bambanci tsakanin shi da wannan aunan nan wanda ka amsa in ma ya rage ko ya kara shi kuma in jinsi abu ya kadaita to fifiko haramu ne kar mu manta ya faɗa cewa dabino da dabino maza Allah ya ce cinikin shi yana kasancewa tamka da tamka hannu da hannu yana shi ne ya ce in an yabi a samara ha'idihi shi ne da zai sayar da wato dabinan gonar shi abinda ake nihi da samara kenan 'ya'yan itace amma me ake nihi ana nihi dabino ya ce in kana nakhlan in ya kasance dabino ne bi tamrin kaila kaila wato da dabino wanda yake aunanne wa in kana karuman in kwa ya kasance inabi ne an yabi ahu bi zabibin kaila wato ya sayar da shi da azzabib wanda yake aunanne wanda azzabib asali inabin ne idan aka shanya shi ya bushe ya motse sai ake auna shi tiya-tiya amma shi asalin aka ce al'inab kenan lokacin da yake danyen shi kenan da ruwan shi shine rezan kenan kenan shi kuma aka ce azzabib kenan wanda ya riga ya bushe ya zama kaman ƙwaro wanda ana auna shi tiya-tiya kenan ka zo ka ba da wanda yake aunanni cewa kai kuma ka ciri wanda yake ɗanyen to wannan haramun ne me yasa duk yanda za a yi sai an samu bambanci wani sai ya fi wani sai ya ce wa in kana zar'an in kwa ya kasance misali shuka ce kamar misali gona ce kake da ita ta hatsi ko ta dawa da abin da ya kama da haka an yabi a hubi kai ne ƙwa'ari wato ya sayar da shi da abinci wanda yake aunanne misali mutum ne yake da gona ta hatsi hatsi duka ya fidda kai sai ka zo ku yi ciniki ya baka misali bahu goma na hatsi dan tiya arba'in arba'in shi kuma ya zo ya yanke hatsi to wannan haramu ne me yasa saboda anan duk yanda za a yi sai an samu bambanci in ma ya kasa kaiwa ko kuma ya zamanto yafi shi kuma fifikon haramu ne sai ya ce na ha an zarika kullihi ya ce manzan Allah ya yi hani game da wannan gaba ɗayan shi bai ya halatta domin abinci in za a yi cinikarye shi dole sai tamka da tamka fifiko ba ya halatta wannan ana kiranta kenan ribar fadl riba wadda take ta fifiko ita kuma haramun ce kenan wannan kuma nau'in ciniki shine ake kira kenan muzabana kenan mutum ya sayar da abinci wanda yake da jinsin shi kenan wanda yake aunanne kaga anan dabino ne ka bada aunanne akan cewa zaka yanki dabinon gonar shi ko kuma misali azzabib ne ga ya aunanne ka karba a madadin zaka bada inabi ko kuma misali hatsi ne gashi aunanne a cikin bahu ka bada kenan domin kai ka yanki na gonar shi to wannan haramun ne sai dai a yi ciniki da kuɗi kawai me za a yi nawa za ka sai mun amfanin gonar nan a yi ciniki ya sayar maka kuma kai ka yanki shi ne ce na ha an zalika kulli maza Allah ya yi hani game da wannan ciniki wato gaba ɗayansa amma in har ya kasance jinsin ya saba ta wannan ba laifi misali mutum ne yake da gona ta hatsi sai yake buƙatar zai sayar da ita sai ka ce kawo in baka bahun shinkafa goma ne in dauka to ya halatta saboda shinkafa jinsi ne mai zaman kanshi hatsi shi ma jinsi ne mai zaman kanshi an gane ko amma inda hatsin ne zaka saya to bai ya halatta sana hadisi na gaba hadisin sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ana yi masa tambaya an ishtira'ir rudabi bitamr game da wato sayan maga ta dabino misali ka ba da maga ka karbi dabino ka ba da maga shi ne ce a nishtira'in rudabi game da sayan maga bitamri ma'ana a madadin mutum ya ba da dabino kenan a bar masa magar da take jikin itacen shi ya yanka kenan ya ba da dabino aunanne faƙala sai manzan Allah ya ce a yankusun rudabu iza ya bisa ya ce ita magar in ta bushe shin tana ragewa ta ja baya qalu na'am suka ce kwarai kwa in ta bushe ta kan ja baya maimakon in ta yi tiya goma in tana ɗanya in ta bushe ba ta wuce tiya takwas ko tiya tara fanaha an zalika maza Allah sai ya yi hani sai ya hani kaga a nan kenan misali wannan magaci wannan kuma dabino ne bushashe to na a yi cinikin bayya halatta me yasa saboda ita magar in ta bushe rigewa take ja da baya take kenan kaga in ta ja da baya kenan an yi fifiko shi kuma fifikon ne baya halatta a cikin jinsi guda shi ne ya ce a yankusun rudabu iza ya bisa maza Allah ya ce wai magar tana ja da baya idan ta bushe ƙalu na'am suka ce masa kwarai fana ha an zalika maza Allah sai ya hani game da wannan ciniki ya ce baya halatta kenan shi ne dai cinikin da ake kiran shi bai'ul muzabana kenan sayar da danyen abu da wanda yake bushashen shi kenan na jinsin shi kenan danyen abu da wanda yake bushashe a yi ciniki kuma wanda jinsin shi ne to wannan haramun ne amma in jinsi ya saba ta wannan ba laifi ana iya yin wannan ciniki sanan hadisi na ƙarshe a baban hadisin abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ha an bai ilkali'i bilkali ya'ani daina biddai wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da ciniki na alkali'i bilkali lafazin alkali an ciro shi ne daga wato alkala kamar yadda suke cewa kala addaina kalu'an ma'ana ya jinkirta bashi shine yace addaina biddain ya'ani daina biddain shine wato cinikin bashi da bashi shine kenan bai'ul kali ibil kali cinikin bashi da bashi menene surar shi misali mutum ne ya sayar maka da waya shika goma ya sayar maka ita in wata ya mutu zaka bashi jika gomar shi zai baka jika gomar ka da wata ya mutu bayye da kudin da zai biya ka sai ya zo da wayar ya ce to ga wayar sake sai da mun yi ta jika goma sha biyar wata na gaba na baka kaga cinikin bashi da bashi ne to wannan haramun ne me yasa anan tamkar misali ya ramta ma jika goma kuma wannan gomar ta koma sha biyar kaga zuwa gaba ma in ya sake biya sai ya zo ya ce to a sake ciniki sai da mun yi ta jika ashirin in wata ya mutu bari na baka jika ashirin shi ne ake kiran shi kenan bai ulkali ibilkali ya'ani daina biddai cinikin bashi da bashi kenan misali mutum ya sayar maka da abu ya sayar maka da wannan waya jika goma in wata ya mutu zai biya ka da wata ya mutu bai samu halin biya ba sai ya zo ya ce to wannan waya sake sayar min ita sha biyar in wata ya mutu na baka sha biyar kaga bashi ne aka sayar da shi da wani bashi wanda yake na daban wato ishaq ibn ibrahim da al-imam al-bazzar su suka rawaito wannan hadisi amma da dangane mai rauni hadisin bai inganta ba wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da'ifi na insha Allah illa kasancewar haramcin wannan ciniki ijma'i ne na malamai amma ta bangaren hadisin hadisin bai inganta ba amma malamai sun yi ijma'i akan haramcin wannan ciniki don haka haramun ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك